وهاب المعمي وموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل إذا المرء وكسن متل لم يملك بعلتيش سعيدا من أرضك ومن الأذل تمتل الأذل فقد هاب من رباه وأن إذا تربية سياتاري duk tarbiyyar da za ka yi bayan da za a yi zama mai arzikin wahabar mu'amil wanda ya sa buri a cikinsa ya taɗi da musa lazi rabbahu jibrilu kafiru ga musa wanda mala'ika jibrilu ne ya rene shi amma a ƙarshe ya zama kafir wa musa lazi rabbahu fir'aunu mursalu ga musa kuma wanda fir'aunu ne ya rene shi amma ya zama manzo na allah to alam yarau yanzu su dinnan ba su ganin annahu cewa dan marakin nan dan marakin nan da suka riga a matsayin ubangiji la yukallimuhum baya zantar da su baya magana da su wala ya hadihim baya shiryar da su sabilan hanyar da za su bi ta kaifa yuta zuila ta za a ce za a rike shi abin bautawa ta za a rike shi ubangiji ai bai dace a ce sun rike shi a matsayin ubangiji ba ubangiji ai wanda zai shiri bawa wanda zai shiri bawa amma wanda za a yi magana ba iya bada amsa zai ba ya za a ce za a rike shi a matsayin ubangiji ita hazo amma kuma tare da haka suka rike shi karrarahu ita zo ila suka rike shi a matsayin ubangiji ya maimaita shi ne limazidi tashni dan karin aibatawa da munanawa alaihi a gare su cewa abin nasu ya kai abin mamaki abin da ba sauraron su zai ba amma kuma wai shi suka riga a matsayin wanda za su bautawa suka bar bautar Allah har suke cewa wai wannan shine ubangijin ku shine ubangijin annabi Musa wai amma annabi Musa ya mance ni wa kanu zalimina sun kasance azzalimai sun zalunci kansu bi tazihi da rukun dan marakin nan ai an fi son sun zalunci kawunan su a shadda zulmi mafi tsananin zalunci haisu abaduhu inda suka haisu abadu gairallah inda suka bauta wani daban ba Allah ba walan ma su gida walan ma su gida fi aidihim wa ra'awannahum qad dallu qalu قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما سكت في ايديهم يا عند سكاي ندامة akan abin da ya afku gare su su kiɗa malamai da yawa suka ce yana cikin wasu fi'ilai wanda koyaushe sai dai su zo mabniyai lil maf'uli wa qad jaa fil af'ali hadha al bina'u la liman kabuhit bihi uni'u li aj'ala yanda shi Muhammad Salu mai murustadi yake fada amma wasu suka ce a'a ana ya an fi kawo shi din mabni lil maf'uli amma kadan akan kawo shi mabni lil fa'il masu magana ta farko suka ce kamar shaw hariri da yace fasa kadal fatati yadihi bakama wato ba haka ya dace a ce ya kawo ba da sai ya ce fasu kida fi yadihi wala zabihi kiwi walidihi amma wanda suka ce a yakan zo kadan mabni lil fa'ili to sai sai ai yayi daidai dan ya bi isti'mali ne ko da yake isti'mali akalla ai nadamu suka yi nadama nadimu suka yi nadama ala ibadatihi bisa bautar da suka yi masa wa ra'awannahum qarrallu suka ga ai alimu suka san cewa kam lalle su sun bace biha da bautar gunkin nan da ba da bautar dan malikin nan wa zalika wannan ko ba da ruju'i Musa bayan dawar annabi Musa bayan adawar annabi Musa qalu da kuma annabi Musa ya dauki dan marakin ya kona shi ya sheke shi wanzu da la'ilaha kan lazai zalta alaihi akifa lanu har rukanna ho su malanan sifannahu fil yami nasfa to sannan ne suka yi nadama da suka ga abinda za su ke bautawa gashi an kona an sheke to kasa suka ce la illam yarhamna rabbuna wallahi in ubangiji bai ji kansu ba waya ga lana idan bai gafara ba gare su a bilya'i wa ta'ifihima la illam tarhamna rabbana wa taghfir lana wata qira'a in an karanta da ta sai zamo rabba munada ne sai zama munada ne da aka shafe harafin kiran wa hasku ya juzu fin nida'i ka kaulihim rabbis tajib du'a'i lana kunanna lalle kam za su zama min alhasirina daga wanda suka tare wato asali sakadat afwahum ala aidi bakunan su ta faɗo ga hannayensu fa fi bi ma'ana ala da aka ce fi aidihim fi din ta zo da ma'ana ala wa zalika min shiddatin nadami wannan yana nuna tsananin nadama fa inna al'adata domin al'ada annal insana idza nadima ala shay'in mutum idan yana nadama akan wani abu arra bi famihi ala yadi yakan yi cizo da bakinsa akan hannunsa wasu odul fami ala yadi lazimin lin nadami fadowar baki akan hannu abu ne wanda ya lazanci nadama faudakan lazim wa uridal malzum ala sabil kinayat yasa nan majazi ne kuma ya haɗu da kinaya majazi yakan haɗu da kinaya a majazi yakan zo a kinaya ko yanda malaman balaga suke bayani kamar a irin nan kenan a to suka ce inda ubangiji bai jikan su ba bai gafara gare su ba to lalle sun yi hasara Allah ya kiyaye mu daga hasara a dukkan lamura Allah ya dora dukkan lamura namu Allah ya jikan mu Allah ya gafarta mana
ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بيس ما خلقتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يسره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال الله سبحانه وتعالى وي سبحانه وتعالى ولما رجع موسى lokacin da annabi Musa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam ya dawo aiminal munajati daga inda ya asiri da Allah ila qaumihi ya dawo zuwa ga mutanansa na alhali yana mai fishi min jihatim wanda su suka taba shi suka jawo fishin aili ma fa'aluhu saboda abin da suka aikata min ibadatul idli daga bautar dan maraki wa qad abadahu bi zalikal maula alhali ubangiji ya baiwa annabi Musa labari da abin da mutanansa suka aikata bayan rabo su har su qala lahu inda ubangiji ya faɗa masa kama fi da yanda aka faɗa a suratu da fa inna karfatan na qaumaka min ba'dika asfam yana mai tsananin bakin ciki shadidar huzun mai tsananin bakin ciki a bala ya ce lahum ya ce da su wata bi'isa ma halaftumuni bi'isa hilafatun hilafa ta yi muni halaftumuni ko bi'isa hilafatan hilafa da kuka tsaya bayana da ita bayan rabuwata da ku wannan hilafanci ya yi muni ai wanda aka ce halifa ne na kaza abin da yake wajibi a kansa a ga yana aiki na kaza annabi musa ya tafi ya bar mutanensa kansu bauta wa allah amma a maimakon su gaba da bauta wa allah suka samu a dan maraki suna bautawa shine annabi musa yake cewa wannan halifanci naku yayi muni hilafatukum hazihi wannan halifancin naku wato maɗin yanda shi mufassiru ya tafi a kai ya zamo tamizi ce ta zamo tamizi akwai wanda suka ce fa'ila ce ya zamo sai a ce bisan hilafatu wato ma mu mai yizo wakila fa'ilu fi nawi ni'ima ma ya ƙulul fa'ilu shi dai nan yanda mufassiru ya tafi ya tafi akan cewa ita maɗin tamizi ce tamizi ce wato halabtu muni kuma ya zama sufa ce ga tamizin ga tamizin min ba'adi bayan rabuwa ta da ku haisu ashirakatu inda kuka tarar da wani da Allah yanda kuka tarar da wani da Allah a ajiltum amra rabbikum yanzu kun gaggauta barin lamarin ubangiji ai taraktumu gaira ta mim kun bashi ba cikakke ba alatar mini ajila ma'ana sabaka bisa cewa an yi kunsa wa ajila ma'anar sabaka awil ma'ana ko ko abinda ake nufi a ajilkum wa adara bikum lazi wa adani kun nemi gaggauta alkawarin ubangiji ne wanda Allah ya min alkawarinsa min al-arba'in daga kwana arba'in mauti kun kaddara ko na mutu kun jirkita bayana ba da an biyayin kamar yadda sauran annabawa suka jirkita tsarin da aka basu a kai bayan rabuwarsu da annabawansu wa alkalalwa annabi musa cikin fishi ya jefar da allunan nan na attaura alwa attaurati allunan attaura gauraban da rabbi ne dan fishi ga ubangiji wa kana hamilan lahada yana dauke da ita fata kassara sai ta kakkare allunan nan suka kakkare wa hadha bi ai hadha ahadul aqwali wannan ɗaya ne daga cikin zantuka cewa duk kallunan sun kare wakila a wani ƙaunin aka ce inda kuka kassarar ba'aru wa bakiyar ba'aru wasu ne suka kare wasu ko suka zauna ba su kare ba suka ci gaba da zama ba kare wasu suka ce abinda ake nufi da jefar da ita ajiye ta liya ta farraga limkanu wata ayi don ya samu dama ya mai da hankalinsa ga magana da dan uwansa yayin da ya gama daga magana da ya da dan uwansa sai ya dauke ta da aininta alhali ba wani abu nata da yake ya tafi zada al-bairawi kamar yadda shehu zada ya tabbatar da wannan a hashiyar da wa tafsirin bairawi bairawi tafsiri ne ɗaya daga cikin tafsirai mashhurai kwarai wanda an rubuta hashiyoyi a kansa in aka zabin hashiyoyin da wanda aka rubuta da larabci da wanda aka rubuta da harshen farisiyanci ko hindiyanci sun kai ɗari daban-daban to dai daga masu hashiyar shine shi zada kamar yadda hifaji ya rubuta masa hashiya ko akwai hashiyar hifaji akwai hashiyar jurjani ita bata cika ba akwai suyudi ma jalaluddin suyudi ya rubuta wa bairawi hashiyar ko to shi za da hashiyar da yawa bairawi ya tabbatar da cewa da yawa malaman tafsiri nan da ake zaske fassara arkal alwaha da cewa ya jefar da su ba haka ake nufi ba alƙa a nan tana nufin ajiyewa ya ajiye allunan don ya samu damar cikakkiyar magana da ɗan uwansa wa a haza ya kama bi ra'asi ahihi kan ɗan uwansa ai bi sharihi ai da gashin kan nasa bi yaminihi ya kama gashin kan ɗan uwansa annabi harun da hannunsa na dama walihi ya taho bi shimalihi ya kama gemun dan uwan kuma da hannun hagu shi yasa rike kan nasa da sama da ƙasa ya juruhu ilai yana finciko shi zuwa gare shi garaban dan fishi shine a suratul aqala ya bana umma la tahuz bil yati wa la bi ra'si inni ashitu an taqula farraqata bayna bani isra'ila wa lam tarqu qawli annabi haruna yake cewa da shi dan uwa ka daina kama kaina da gemuna abin da ya sa ka ga ban rabu da su ba ina rabu da su ne ina shayin ka zo ka ce kuma aini na rabu da su shi ya sa suka ma bauta wa ɗan maraƙin shi ya na sa na rasa yadda zan yi in ya shirya da kuma zaka taɓa ba da isra'ila nan kan ƙoƙauli ya ba da wannan amsa ga ɗan uwan nasa ɗala sai ɗan uwan nasa annaba haruna ya ce yabna umma ya ɗan uwata da kasar nini wa fatiya ana akwai kira'a biyu wanda kowace a cikinsu a sab'iya ce akwai yabna umma kamar kira'a mu kenan a ruwayar warshu akwai kuma yabna ummi yabna ummi arada ummi yana nufin ummi wa zikiruha ambatanta a dafin karbi ya fi tausayawa ga zuciyar dan uwan nasa annabi Musa innal qauma haqiqa mutanen nan istar'afuni sun mai da ni ba komai ba sun ga rauni na wa kadu yaqtuluna ni da na fare musu fada ma akan su bar bautar guda dan marikin nan saura kaɗan su kashe ni suna saura kaɗan su kashe ni shi annabi haruna kana kasirar hilmi ya kasance mai yawan haƙuri ne mai yawan haƙuri ne wa kana muhabbaba fi bani isra'ila wannan haƙurin nasa ya sa banu isra'ila suke son sa kware wa huwa akwar mai musa da talatin an ce annabi haruna ya girma annabi musa da shekaru uku sun kusa su kashe ni ai bazal tusifi nasiha ce na yi iya kayan da zan iya a game da musu nasiha cewa rukon dan marakin nan ba daidai bane hatta qaharuni haskar jaye ni wa qara buqatli suka zamo dab da a ce sun kashe ni fala tushmit bi al a'da kaka sa abokan gaba su ringa munna da abin da kai mu tufarrihi tufarrihi kaka faranta abokan gaba da abin da kai mun biya han tuka iya su ringa cewa ba gashi nan mama da ka zo ba wulakanta ni kai ba wala ta tsani ma alƙawarin zalimi kaka sanya ni tare da mutanen da suke azzalimai ni don bauta wa ɗan marakin nan ba ban yadda a bauta masa ba amma fin ƙarfi na aka yi aka bautawa shi yasa kaka ce za ka rike ni da laifin masu bauta masa ni ba su ilmi wanda suke zalunci kansu da bautar ɗan maraki fil mu'ahazati a wajen ruwa a ce za ka rike ni irin yadda ka rike su dala قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين قال النبي موسى ce rabbi ya ubangiji igifir li ma sana'atu bi ahi ina roƙonka ka gafarta min abinda na aikata ga dan uwana lamma ta bayyana lahu uzru ahihi yayin da hanzarin dan uwansa ya bayyana ga annabi Musa jama'u bi du'a sai ya hada hashi a wajen addu'ar da yake isti'idafan wa irra'an lahu dan ya jawo hankalinsa don kuma ya yadda da shi cewa ga addu'a ya yi amma ba kansa kawai ya yi wayewa ba ya yi haƙƙi shi ɗan uwan nasa allah ina roƙonka ka gafarta min abinda na aikata ga ɗan uwana shi ma kai gafara gare shi a shiraka fi du'a ya tare da shi a addu'a irra allah don neman yardarwa gare shi wa dafa alishama ta tibe don ƙide dariyar ƙetar da maƙiya ta yi su yi masa wa'adilna fi rahmatik Allah ina roƙonka ka sanya mu da ni da ɗan uwanka a cikin rahamarka wa anta arhamur rahimin ubangiji kai ne mafi jin kan masu jin kai قال تعالى وبنجي تبارك وتعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين إن الذين اتخذوا العجلة حقيقة وإنن دسكر كتاب ملكن إلها أما تين وبنجي وكانوا ستة مئة, مئة ألف وثمانية آلاف mutum dubu ɗari shida da dubu takwas suka riki ɗan maraƙin nan a matsayin abin bauta wa bakiyar suna ashirar alfan lam ya abu mutum dubu goma sha biyu ne kadai a banu isra'ila suka rage ba su bauta wa ɗan marakin ba mutum dubu goma sha biyu ne da yana jumlata man abar albahara ma abusa domin jumla wanda suka huce suka ƙetare koginan tare da annabi musa sittu mi'ati alfin wa ishiruna alfan dubu ɗari shida ne da dubu ishirin a cikinsu dubu ɗari shida da dubu takwas suka bauta a ɗan maraƙin dubu goma sha biyu kaɗai su ne wanda ba su bauta wa ɗan maraƙin ba shi yasa wanda suka rage da su bauta wa ɗan maraƙin ba ko kashi biyar cikin ɗari ba su kai ba fiye da kashi casin da biyar duk ɗan maraƙin suka bauta ba ɗan kaɗan ne wanda ba su bauta wa ɗan maraƙin ba hakika su wa'annan dinnan da suka rike dan marike a matsayin abun bautawa gare su sai yana luhum garab ba makawa sai fushi ya same su azab azaba min rabbi daga wajen ubangiji wajen da kaskanci filati duniya a wannan rayuwa ta duniya fa uzibu bil amri bil qatl anfusihim aka yi musu azaba aka umarce su su kashe junansu وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتهاذكم الإجل فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم siyasa aka saukar da duhu gare su aka ce kowa ya daga makami kawai ya tsara da ya zama sai da ya daga tsara wa uba sai uba ya daga tsara wa ɗaɗan waya tsara wa ɗan uwa an saukar da duhu gare su abin ya yawa ha annabi musa ya daga yana ta addu'a sannan aka saukar da cewa a ɗauke kisa wa ruribat alaihim zillatu aka saba jizya a kansu ilayen kiyamati haƙƙi zuwa ranar alkiyama duk inda bai yahuda yake haƙƙinsa a ce yana biyan jizya ga musulmi sakacin musulmi da rashin tsayawarsu ga addini ita ta kawo har ba yahudan ya koma shi yake dora musu kamar jizya nau'i iri daban-daban ta hanyoyi daban-daban ba tare da ya kira ta jizyar ba amma ba su sani ba suna biya ba su sani ba suna biya da sunaye daban-daban da sunan masu za a taimakawa da sunan kaza da sunan kaza waka zalika kamar zuwa nan irin yadda muke sakayya ga banu isra'ila dinnan da suka riki dan marake a matsayin abin bautawa na zulmukali yake saka wa duk wanda ya kirkiri ƙarya ya dangana ga allah subhanahu wa ta'ala bil shiraki daidai da tare da wani ne da allah wa gairihi ko ko da wani wannan ko da wani wannan
والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم والذين عملوا السيئات أما كما dan a nuna kofa ta Allah kofa tuba a wajen Allah koyaushe a buɗe take duk irin munin aikin bawa in dai har zai tuba to Allah ko zai karbe shi kul ya ibadan lazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a wa huwa alladhi yaqbalu tawbata min ibadihi wa yafu an sayyi'ati wa ya'lamu ma yaf'alun wastajibu alladhina amanu wa amilus salihati wa yaziduhum min fadli sai yasa aka ce wallazina amilus sayyi'ati amma kuma wa'annan da suke sun yi aiki munana sun matabu amma kuma sun dawo rajau anha sun dawo daga gare ta ayyana sayyi'at daga aiki mummuna allati min ha ibadatul ilmi wanda bautar dan marakin yana cikin ayyuka munana wa amanu suka ba da gaskiya billahi da Allah to inna rabbaka hakika ubangijinka min ba'diha bayan dawowar tasu ayi taubati bayan tuban tasu lagafurul lahu zai gafarta musu duk abin da suka aikata kafin tuban rahim mai jin kai ne gare su zai ji kansu a wangi subhanahu wata'ala akwai wanda ma musamman a wannan al'umma wa'anda in suka tuba sai Allah ya mai da ayyukan nasu muna nasu koma kyawawa dole ka yi badulullahu sayyi'atihim hasanatin wannan su ne Allah yake mai da munanan ayyukan su sai su koma kyawawa shi yasa dai a gaggauta tuba ga Allah a tuba ga Allah bawa yana tuba sai zama zunuban ma da yake ganin zunubai ne amma Allah ya mai da su kyawawa wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yatiyakum al'azab thumma la tunsaruna wannan ma sakata ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون ولما سكت عن موسى الغضب وقتين da fushi ya daina kama annabi Musa aibin muraja'ati haruna lahu inda annabi haruna ya tsaya ya bashi amsa mai gamsarwa amsan nan da annabi haruna ya bayar ga annabi musa ita ta jawo sai fushin kuma ya lafa haitu alana lahul kalama inda annabi haruna ya tausasa magana ga annabi musa wa a tasara lahu ya kawo hanzari gare shi hanzarin da za a karba wafil kalami isti'aratun bil kinayati wannan wala ba su fata musul garab ya kunshi isti'ara makaniya har su shibbi hal garabu bi amirin kama ala musa inda aka kamanta fishin da kaban wani sarki ne da ya tashi kan annabi musa fa'amara hu bi ilqa'il alwahi ya umarci annabi musa da cewa ya jefar da alluna wal ahad ya kama kan dan uwansa wato ya zikirul mushabbai aka nade ambatan mushabbahu bihi shine amiru din min lawazimihi aka yi masa nuni aka yi nuni zuwa gare shi daga wani abu daga abubuwan da yake sun lizumce shi menene shi shine shiru denawa denawa isbatu tabbatar da sukutun da sukutun a tahayi ista'ara ce tahayiliya sannan kuma wannan kenan isti'ara ta farko da za a iya fitarwa a wannan magana sannan kuma akwai isti'ara wadda take taba'iyya ita kuma za a fidda ita a lafazin sakata bisu kuɗi ne kamanta daina aiki da shiru daga magana mu ah, wato sukuni kamewa daga yin wani abu sukuti kuma yin shiru to an kamanta sukunin ne da sukuti an aro sunan mushabbahu bihi lil mushabbahi an tsago daga sukuti sakata sakata bai ma'ana sakana yana nufin sakana shi yasa ta zamo tabaiya kenan tunda a fi'ili ne a mushtaqi ne bisa hanyar isti'ara tasrihi a tabaiya wannan kenan shi yanda ya zaba a gudanar da isti'ara a nan kenan wasu kuma suka ce ai isti'ara da za a gudanar a wajen tamsiliya ce a gudanar da isti'ara wadda take tamsiliya a- a nan wajen cewa halin da annabi musa ya shiga shine aka kamanta gaba daya da halin wanda wani abu ya same shi ko ya tsaya a kansa ya zama saboda wannan abun ya kasa sakat ya kasa tsayawa ya kasa zama ya kasa komi yana abu afjaja kamar ya kama yin aikin gaba ɗaya afjajan wanda aka rasa kansa da gindinsa to amma daga baya kuma sai wannan ya koma halin nutsuwa ya zama isti'ara ce kenan wadda take tamsiliya yasa akwai isti'ara kenan makaniya akwai isti'ara tasirihiya akwai isti'ara tamsiliya duk a ita wannan aya wa ma waqa min Musa abin da aka daga annabi Musa alaihi salamu daga fushi ba wai ya faru bane daga mummunan ɗabi'a ko rashin haƙuri ba wai rashin haƙuri bane a'a fushi ne annabi Musa yi dan an keta alfarma Allah wani abu aka bautawa ba Allah ba aka kyale bautar Allah aka koma bautar wani abu duk wanda yake na Allah kuwa in ya ga an taɓa janibin Allah ai ko ba mai fushi ba ne yanzu ya yi fushi manzon sallallahu alaihi wasallama wanda yake shine a halamu halƙillah mafi haƙuri mafi juriya a cikin halittar Allah amma haƙurin nasa matukar ba a taba janibin Allah ba in an taba janibin Allah fa izan yantakim fa izan yantakim lillah hasan nan ba sai a ga tsaya wasu tsayin daka dan Allah shi yasa wala yunafil hulma irin wannan bai kore a ce ana da hakuri ba sashen malamai ke cewa hilmun kulfalil hilmi mauri'u wa hilmul fatafi gairi mauri'ihi jahalu zaƙi da hilmin in aka ce ai haƙuri in an ce ai haƙuri ya fi ƙul to ka faɗa musu falil hilmin mauri'un gaskiya ne haƙuri ya fi amma haƙurin akwai gurin yinsa ba ko ina ba ne za a ce ai haƙuri idan hilmin fata mutum ya ce zai haƙuri fi gairi mauri'ihi ba inda ya dace ba jahaluwa ta ce akwai inda haƙuri ba shi ya dace a yi ba yadda mutane biyu yake faɗa cewa iza anta akaramtal karima malaktahu wa in anta akaramtal la'ima tamarrada wa ma fatalal aharara kal afwi anhum wa mallaka bil hurri allazi yahfazu yada idan ka girmama mutumin kirki yi ma laifi ka yafi saboda matsayinsa zai sallalle ya taɓa ka amma ga shi ka yafe masa wannan sai ya sa ka koma kamar kai ka mallake shi amma wanda yake kaskantacci in kace zai ma laifi ka yafe masa to ai kullum ƙara taurin kai zai ba kai ba ma wani ma sai ya masa wata ran akwai wani mutum gwanin tsokanar fada da sanin ya zai bata a mutane rai sai ya je wajen mu'awiya mu'awiya na halifa sai ya taɓa duwaiwansa ce oh tsoye wannan duk sun da daga tsoye wannan haka sai na tuna uwarka baka take zuwa ta huce mu ya ce eh to ya za a yi aiwacin kasan mata abu su fiya na ce mata abu su fiya na ce ya kyale shi bai ce masa komai ba sai ya je ya taba amurin al'ad ya masa irin wannan sai ya sa takobi ya fille kansa sai mu'awiya ya ce ba wani ya kashe shi ba ni na kashe shi don da san da ya min na nuna masa laifinsa na ɗau mataki a kansa wanda bai kai kisa ba ba zai yi wanda za a kashe shi ba ba zai wanda zai kai a kashe shi ba ai ba wani ba ne ya masa ni ne masa don ko ne masa haƙuri har na wuce iyaka yasa wanda bai dace a yi masa haƙuri ban aka yi masa haƙuri ba kawai an cuci kai ako an cuci wasu ba shi kansa an cuce shi shi ya sa ɗau mataki a kansa aiki ya fi ko ya sa malaman kanun suke cewa ai akwai manufofi guda uku na yin uku ba ko akwai manufar a gyara shi kansa akwai manufar shi wanda aka yi wa zamo a hutar da shi akwai manufar kuma ita kanta al'umma a yi mata maganin banna ko akwai manufofi guda uku na yin ukuba ana yin ukuba ne don ɗaya daga manufofi uku ko dai shi kansa wanda aka yi wa ukubar a gyara shi koko shi wanda aka yi wa laifin a nuna masa an bi masa haƙƙinsa ko kuma al'umma a gyara mata gabanta in aka kyale mai laifin ya ci gaba da laifin yau ya taba wana gobe ya taba wane gobe ya taba wane sai abin nasa ya zamo ya ci gaba ba iyaka to shi yasa wa makila abinda aka ce inna musa abinda suke cewa wai annabin musa dalilan hilmi da ya zama mai kankanin haƙuri ne shi ne ya sa abangiji ya umarce shi cewa ya tausasa magana ga fir'aunu inda ya ce da shi haƙula da ƙaunar layinan faɗa masa magana ta tausa roma da amma annan mamadu alaihi salam da yayin da ya zama mai cikakken haƙuri ne shi ya sa allah ya umarce shi ya tsananta akan kafirai inda yake cewa ka tsananta gare su ka kausasa ga kafirai to wannan magana ce batacciya ba ta da asali abinda za a faɗa a irin wannan matsayin kowanne daga annabinmu sallallahu alaihi wasallama da kuma shi annabin musa kowannen su ya sami cika a cikin haƙuri illa iyaka manzanmu sallallahu alaihi wasallama shine a halamu halkin lafi kowanne awwala an umarce shi ne da ya tausasa da farko ma mamurin bil ilanati ko dai an umarce shi ya tausasa aula ko ba umarce shi ya tausasa din ba idan addini ya tabbata ya tabbata aka umarce su da yaƙi umiru bil ijlaz sai umarce su da da tsanantawa ko kuma ya zama can din yadda aka fara faɗa kullum mamurun bil ilanati awwala wa kullum kowanne daga cikinsu mamuru an umarce shi bil ilalati ya tausasa magana ga waɗanda yake kira ga Allah awwala da farko kai za ta karɓar dinu amma idan addini ya samu tabbata wasa bata ya tabbata wa umiru bil jihadi ko umiru bil jihadi aka umarce su da siyaki to a sannan ne umiru bil igilazi sai umarce su da kausasa wannan magana ita ce magana da take gaskiya wanda ya ce annabawan Allah a cikinsu akwai wani wanda bai da haƙuri to ya kafirta dukkan annabawan Allah masu haƙuri ne don dole sai mai haƙuri ake iya ba ragamar tafi da al'umma wanda duk bai da haƙuri ai ba za a iya ba shi ragamar tafi da al'umma ba bar ma don a ƙara koya musu haƙurin ake sa su kiwon dabbobi da farko ma min nabiyin illa wa qadara alganama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba wani annabi da Allah ya aiko sai ko yayi kiwon dabbobi a farkon lamarin sa aka ce rasulullah ko kai yace kware ko ni ko ni to yayin da fishin nan ya kame daga annabi Musa a hazalalwa sai ya dawo ya dau allunan nan allati alqaha wanda da ya jefar da ita a ɗaya fassarar koko wadda da ya ajiye ta a ɗaya fassarar wa fi nusatiha huda a cikin abin da aka rubuta ko a cikin ta akwai shari'a abin da aka rubuta a cikin allunan nan ya kunshi shari'a ai ma nusiya fiha abin da aka rubuta a cikin ta ai kutuba abin da aka rubuta abin da aka rubuta da wato kenan a huda akwai shari'a min ralalati daga bata wa rahmatun akwai rahama lillazina hum li rabbihim yarhabun amma fa shiriyan nan da rahamar da ke cikin allunan nan ba ga kowa da kowa ba ne sai ga waɗanda suke jin tsoron ubangiji wanda sassanto da tsoron ubangiji su suke samun rahamar su suke samun shiriyar a cikin allunan kamar yadda duk wani littafi na allah ba mai amfanuwa da shi sai mai jin tsoron allah wanda ba mai tsoron allah ba ai ba zai amfana da duk wani littafi na allah ba wa amma ligairihim amma wani su falaisa fihi hudan wa rahmat ba shari'a ba rahama a cikin abin da aka rubuta a taura a gare su wanda ma huwa wa balu wa khusran abin da ke ciki gare su wanda ba su ji tsoron Allah ba abin da ke cikin attaurar musiba ne da hasara ta yi nazirul qur'ani dangane da wannan bangaren attaura ta yi kama da qur'ani ma al-mu'min wal munafiqi yanda qur'ani ga wanda yake mummuni shari'a ne rahama ne ga wanda yake munafiki kuwa musiba ne azaba ne hasara ne qala ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala ce ba mu lazina amanu fa zadatu mu imanan wa hum yastabshirun wa mu lazina fi qulubihim maradun fa zadatu murisan ila rasul wa matu hum kafirun amma wanda yake sun imani to duk wata aya ta qur'ani tana kara musu ba da gaskiya da Allah tana kara musu sanin Allah su suna farin ciki da duk abin da suka ji daga ƙur'ani ko duk abin da suka karanta daga ƙur'ani amma waɗanda yake akwai rauni akwai raunin yadda da Allah a cikin zukatansu wanda ba tsoron Allah suke ba to ƙur'anin ko ayat da aka saukar daga ƙur'ani tana ƙara musu dauɗa ne zuwa daudar da suke da ita wato tare da daudar da suke da ita kuma a ƙarshe za su mutu alhali suna kafirin za su mutu alhali suna kafirai to waɗanda suke jin tsoron ubangiji wadda halar lamu alal maf'uli aka sa wa maf'ulin lami li taqaddumihi dan ya gabata li raddihim inda za a ce wahum yarhabuna rabbahum to da aka gabatar da rabba din wannan yasa sai aka ƙara lami saboda da ma'amulin ya dawo baya sai zama amilin karfinsa ya ragu shi yasa aka yi ƙari واعتاد موسى واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين kuma fi yawan malamai kama a nan da malaman nahu da malaman tafsiri duk cewa suke lamun na daɗi ne amma ta yi kuma ya zamo dan ta'alili kamar ana nufin cewa duk tsoron da suke yi to don allah suke mutum bayan da za a yi a rayuwa a ce a matsayinsa na mutum bai ji tsoron wani abu ba dole zai ji tsoron wani abu amma tsoron nan don me yake jin tsoronsa don me yake jin tsoronsa inda wani abu ne daban ba don allah ba to shine tsoron nasa yake abin zargi a kansa amma idan yana jin tsoronsa don allah to wannan tsoron nasa da yake ji ai don allah ne shi yasa kamar tsoron allah ne yanzu misali a ce mutum yana jin tsoron mahaifansa kai ya bata musu saboda me saboda allah ya ce ya biyayya ga mahaifa ko a ce mutum yana jin tsoron malaminsa ka a ce malamin ya masa fada tunda an ce su ma a biyayya gare su tunda ana cewa ai malami ma wan uba ne la muallimi haqqan abi wala walidi ahuhul ajal ko inda wani malami yake fada to yanzu irin wannan tsoron ai daidai ne ya tsoro ne wanda aka ji shi dan Allah hakanan kuma a ji tsoron duk wani abu da Allah ya ce a ji tsoronsa an ce a kiyaye shaidan a ji tsoron shaidan in ba haka ba zai iya banna gaba to ba a zama yana jin tsoron shaidan ba wai don girmama shaidan ba don tsoron kada ya ɓadda shi daga Allah shi yasa tsoron da yake ji na shaidan din dan Allah ne ma'ana dan kai ya raba shi da Allah to wannan tsoron ai dan Allah ne shi yasa duk sai ya shiga ana to wannan wata fassara kenan wadda ba ita ce mafi yawan malaman tafsiri suka tafi a kai ba anan amma dai mai yiwuwa ce in akanta aka tafi sai a ce lamun ba za'idi ba ne lamun ya zama ba za'idi ba wa tara musa qaumuhu annabi musa ya zaɓa daga cikin mutanensa a nan wato ihtara ta yi ta'adda ga makoli na biyu kai tsaye ba tare da harafin jarra ba nan yana cikin wuraren da yake ya halatta fi'ili ya ta'adda ga makoli na biyu bisa an shafe harafin jarra malamai da yauka suka ce irin wannan da kali ne ba kiyasi ba jalaluddin suyudi yake fada a fiyarsa ta nawu farida wa hasbuhu bin naqal fi hitara amarsa ma kanasta gafara ya hadifi uhar wa hasbuhu bin naqal fi hitara ana shafe harafin jarra amma fa iyaka inda aka ji a cikin hitara kamar nan watara musa qauma ka yi cewa ita tu zaidan ar rijala ko kuma ita tu zaidan min ar rijali kamar wannan da ba dan qur'ani bane a iya cewa watara musa min qaulihi hakanan amara kama amartu kalhara faf'al ma umirta bihi fi tara amar sama ko sama samaitu waladi ahmada aisha samaitu waladi bi ahmada kanautuhu bi abil farli ko kanautu abal farli sama kana tagafara ko in tagafara astaghfirullah lamma lastu musiyahu ya hadi ko ya hada kamar inna hadainahu sabila inna hadainahu sabila ko ihdinas siratal mustaqim annabi Musa ya zaba daga mutanansa mutum 70 ya zabi mutane maza 70 mai mallami abdul ila cikin 10,012 can da basu bauta dan maraki ba bi amri ta'ala ya zabe su da umarnin ubangiji tabaraka wa ta'ala limiqatina dan wakacin da muka yi masa alkawari ya kawo mana su lilwakatin da zai wa'ad na wakacin da muka yi masa alkawari bi itiyanihim ke cewa ya kawo mana wannan mutum saba'in din zababbu liya a tazuro don su hanzari min ibadati ashabihim al-ijla daga yanda mutanen su suka bauta dan marage ta haraja bi annabi Musa ya fito da su ya fito da su ruya an ruwaito wato an ce mutum saba'in din an umarce shi zaɓa min shuhim daga dattijai tsofaffi ruya an ruwaito cewa shi bai samu ba sai ko dattijai tsofaffi guda 60 ba su kai saba'in din ba ya gama karaɗa mutum dubu goma ɗan dubu goma sha biyun nan amma gaba ɗaya a cikinsu tsofaffin da ya samu gujin 60 ne sai ubangiji ya yi aiki gare shi ya zaɓi goma a cikin samari ya cika da su sai ya zaɓi mutum goma nan a cikin samarin ya kawai gari da sun tsufa su ma goma annabi musa ya umarce su alaihissalamu su yi azumi su yi tsarkaka su tsabtace tufafinsu sannan ya fita da su zuwa wakacin da aka yi da gurin da aka yi shine dutsen ɗuru sina yayin da annabi musa ya je kusa da dutsen ta sai ga wani al'amudi na girgije ya sauko gare shi har ya kewaye da dutsen annabi musa ya shiga ciki ya ce da mutanen ku matso kuma suka kusa suka je kusa har suka shiga a cikin wannan girgizan da ya sauko suka faɗi suna masu sujada suka ji Allah subhanahu wata'ala alhali yana zantar da annabi Musa yana umartarsa yana hana shi da girgizan nan ya yaye mutanen nan saba'in sai suka fuskanci annabi musa suka ce mu fa ba za mu sake yadda da kai ba sai fa mun samu ganin allah a fili a sannan ne tsawa ta rike su ita ce abin nufi da rajfatu raurawa kuna a nan wa matu yawan walailata suka mutu yini ɗaya da dare ɗaya abin da ya jawo tsawon nan ta rike su da suka roƙi wai su ga Allah wannan fassarar da aka kawo a nan fassarar da sauran malamai suka kawo ba ablabin abbasin ba amma shi ablabin abbasin abinda ya ce mutum saba'in wanda suka roƙi ganin Allah ba su ne saba'in ɗin da suka tafi don su ceto ga jama'a su ba na farkon su wancan saba'in din da suka roƙi ganin allah tsawar ta rike su ne don saboda tun roƙi su ga allah su ku saba'in na biyu raurawa ta rike su saboda sun haɗa zama ga wanda suka bauta wa ɗan maraƙi sun yi shuru kuma ba su ce kufan ba shi ya sa wannan tsawar ta a wannan raurawar ta rike su shi ya sa zama da mai laifi laifi ne shi kansa a wai da haka kauli shirul mufassiru zuwa wannan magana ne mai tafsirin mu yake nuni bi kaulihi da yace wahum garu lazina sa'alu ru'yata ba su ne wanda suka nemi ganin Allah ba ba su ne wanda suka nemi qalu qala Musa annabi Musa yace qala Musa qala sai annabi Musa yace rabbi ya ubangiji laushi ita da ka nufa a halatta min qawlu ai da sai ka halakar da su tunda ai qabla huruji bi kafin a ce na fito da su liya ayi na bari isra'ila zalika na manu isra'ila su ga san da ka halakar da su din wala tahimuni kasu tunce ni na fito da mutum sab'in in koma in ce ai mutuwa suka yi ai za a zaci ko da wani abu wa'iya ba su ba ma ni kaina ubangiji da ta nufa sai ka halakar da ni ko ni ban fi karfin halakarwa ka baya ubangiji a tuhulikuna ubangiji yanzu ka halakar da mu ma fa'ala sufa minna da sababin aikin wawaye a cikinmu yan wawaye sun yi abu da ba daidai ba ubangiji kuma dukkaninmu za a halakar istifa musu dafi wannan istifa ne na neman tausasawa a yi ɗalabul akwai a yi ɗalabil akwai a neman tausasawa wa rahamatu da jin kai min Allah daga wajen Allah ai la tu'azzibna bi zambi gairina ubangiji muna roƙonka kakkace za ka haɗa mu da azaba da sababin laifin wani laifin da ba mu ne muka yi ba amma a ce ya jawo mana azaba muna roƙonka Allah kada haka ta afku in hiya wannan laurawa da ta rike su ba wani abu ba ne ayin fitinatul lati wa ƙafi hasufa ai wannan raurawa rigima babba da wannan wawayen ta fada a ciki ba wani abu bane illa fitina tuka sai ko jarraba daga gare ka sai ko jarraba ka ya tabayyana almuti'u min al'as dan a gane mai biyayya daga wanda yake mai nufin saba wa Allah to yallu biha man tasha Allah ka zaɓar da wanda ka nufa da wannan jarrabar taka irlalahu wanda ka nufi ɓad da shi wata diman ta sha uhidayatahu kana shiryar kuma wanda ka nufi shiryar da shi an ta waliyuna ubangiji kai kake tafi da komai na mutawalli umurina kai ne majibincin lamuranmu gaba daya daga lana allah muna roƙonka kai mana gafara warhamna ka ji kanmu wa an ta haru gafirin ubangiji kai ne fiyayyen masu yin gafara ga bayi ba wani mai gafara kamar taka ba wani mai gafara ma kam in ba kai ba ya ubangiji wa kutub lana واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون waktub lana ubangiji muna roƙonka ka rubuta mana hasanata a lana ka wajauta mana kyakkyawa fi hazihi duniya tun a wannan duniya wafi lahirati a lahira ma ka wajauta mana hasanatan kyakkyawa menene ake nufi kyakkyawa ma tu madu akibatu abinda ake yaban karshensa a nan duniya abu wanda yake kyakkyawa a duniya shine duk abin da za a yabi ƙarshensa kal'afiya ce kamar lafiya wal imani da ba da gaskiya da Allah wal ma'rifati da sanin Allah wa fil lahirati a lahira ma ka ba mu kyakkyawa wa hiyal jannatu ita ce aljanna kyakkyawan lahira aljanna wa ma tawad alai da abin da aljanna ta kunsa min liqai na daga muwa da ladan bawa da kuma abin da yake son ya gamu da shi wal mushahadati da kuma ganin Allah ko kuma gamuwa da Allah ta hiyyatu yawma yalqawnahu salam inna haƙiƙa mu hudna mun dawo ilaika zuwa gare ka ma'ana hudna raja'ana wato mun dawo sabatina wato ko subuna mun zabura mun dawo ilaika zuwa gare ka min hada yahudu hudna fili amri ne aka dangana shi ga nuni na jam'in wato na jam'in na mutakallim wa ma'ahu gairu hudna na wanda yake fa'idantar da mutakallim wa ma'ahu gairu min hada yahudu idza raja wala zalika sumiyat yahudu bizalika asalin sunan yahudawa suna ne mai ma'ana cikakkiya masu komawa ga Allah amma sai kuma suka jirkita suka zamo masu juyawa Allah baya masu kokari su juya bayan Allah daga wajen Allah sai sunan nasu ya koma na zarge kuma da an ce mutum ba yahude an zage shi kusan kamar karshen zagi ba waka nasu mamadin dacen suna ne na yabo kabla nasu shari'ati kafin a shafe shari'a su wa ba da zalika sa'ar zama bayan an shafe shari'ar tasu sai zama suna ne na zarge ko kuma bayan da suka zama suna ayyuka danyun ayyuka sai zama suna ne na zarge ƙala ta'ala ubangiji ta baraka ta'ala ce azabiya kun ga azaba ta usibu bihi mana sha'u ina samun wanda na nufi ta'aziba hu yi masa azaba da shi a azaban nan tawa wanda nan nufi masa azaba zan same shi da ita fil duniya tun a nan duniya kagar da zina abdul ajla an fasa kamar da yadda aka umarci wanda suka wata dan maraki suka shekawunan su wa fil akhirati aka na azaba ta lahira bin nari da zaliman kamar daga wanda ya kafirce wa rahmati rahmata wasa ar kullu shay'in ta lut komi amma ta gama komi fi duniya a nan duniya warada ya zo annahu lamma nazalat hadhihi al-aya yayin da wannan aya ta sauka ta ga iblis iblis sai ta munna ya ce kadda haltu zai ramata da ai shi ma ya shiga cikin ramar Allah yayin da fata tuba lalla zai na ta kona ta sauka sai ya fidda rai daga cewa ramar ta same shi tunda dai baya cikin Allah zai na ta kona yahuda ma suka ringa munna suka ce ai su dinnan suna daga masu tsoron Allah wanda suke ba da zakka ga wanda suke mummune su ma Allah sai ya fidda su ya tabbatar da wannan ayar fasa aftuha lil ladzina yattaquna ga wannan al'umma muhammadiyya ala sahibi ya abdul salatu wassalam da yace Allah ne tabi'ina rasula zan rubuta ta ga wannan da suke jin tsoro suke jin tsoron Allah wa yusuna zakata suke ba da zakka wallazina hum bi ayatina yu'minun da kuma waɗanda suke sun ba da gaskiya da ayoyin ubangiji su waye wanda yake sun ba da gaskiya da ni'imomin da ayoyin ubangiji Allah الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون
الذين يتبعون الرسول وإنهم تتبعون منذ آه annabi'a wanda yake annabi ai bil imani bihi ya zama sun ba da gaskiya da shi ba da bisati bayan aiko shi wal amal bi shari'atihi da tsayawa yin aiki da shari'arsa ya zo a hadisi ubangiji tabaraka ta'ala ya ce da annabi Musa zan sanya ma ƙasa ta zamo masallaci in sanya ta ta zamo mai tsarkakewa gare ka zai zamo kenan kuna da damar ku yi ibada duk inda lokacin ibada ya riske ku zan sanya ku kuna karanta ƙur'ani za kuna karanta a taura kuna karanta a taura da ka da ka ta fuskar kun haddace wal mar'atu za a hore namiji ya haddace ta mace ma ta haddace da ma ya haddace bawa ma ya haddace yaro da babba duk ta haddace sai annabi Musa ya faɗi wannan magana ta Allah ga mutanensa suka ce su ba su nufin su sallah sai a gurin ibadarsu kuma ba su da ikon karanta ƙur'ani da ka wala na ƙarwa illa na zaran ba za su karanta ta ba kuma sai da dubawa ba to ƙala sai ubangiji ya ce fasa aktubuwa lallazi na ta ƙuna a ila ƙaunihi humul muflihuna ai zuwa faɗinsa humul muflihuna faj'ala hadhihi al-umura sai Allah ya sanya wannan lamura da hadhihi al-ummati wannan al'umma su ya zamo an sanya musu ƙasa masallaci ko mai tsarkakewa duk inda wani a cikin al'umman nan sallah ta riske shi sallah in ba ruwa ya iya taimama kuma ko ina ana iya sallah in dai ba gurin da yake najasa ba kuma ana haddace ƙur'ani gashi maza da mata wani wajen ma sai ka samu an ce matan da su haddace ya sun babba ma na haddacewa to wanda suka bi manzo annabi allumiya wanda baya rubutu baya karatu ai lazi la qara'u wala yaktum wanda baya karatu baya rubutu nusiba imalil ummi nisba ne ko dai ga ummi lana bakin ala halati lati wulida alaiha domin yana nan bisa halin da aka haife shi akai au li ummil qura ko ko nisba ne ga ummul qura uwa alqari wa hiya makka ita ce makka li kaunihi wulida biha da zama wal manzo an haife shi a ita a ummiyu ko dai ummiya ko dai wanda baya rubutu baya karatu wanda cewa baya rubutu baya karatu shi sifa ce ta ɗaukaka a wajensa don tabbatar da mu'ujizar ƙur'ani wani annabi sallallahu alaihi wasallam in kace wa mutum kowaye baka iya rubutu ba baka iya karatu ba ko baka rubutu ko baka karatu ka faɗa masa mummunan magana amma annabi sallallahu alaihi wasallam a haƙinsa aka ce baya rubutu baya karatu sufa ce ta ɗaukaka malamai da yawa suke cewa rashin yin nasa ba wai dan rashin iyawa bane a'a saboda dai ba an fiye yi din bane yadda baji ya tafi kenan a kai har haka din ta jawo mummunan ce kuce tsakaninsa da wasu malaman akwai malaman da suka ringa cewa ma ai ya gare ta ƙura'ani ya za a ce wai annabi ya iya rubutu bayan ƙura'ani ya ce al'ummiya ya ce to ai wannan rashin iya rubutun nasa kafin a bashi manzanci ne don kada a ɗauka ƙur'anin nan ko shi ya rubuta da kansa ko shi ya ƙirƙira amma bayan an ba shi annabta ƙur'ani ya sauka don ya iya rubutu ko karatu ai wannan ba laifi ba ne ba bai ɗauke mu'ujizar ba to a muhammadan shi na na muhammadu sallallahu alaihi wasallam allazi ya ji wanda yake sun same shi maktuban inda abin rubutawa a wajen su taurati a littafinsa a taura walin jela kuma littafin injila bismihi wasfati da sunansa da sifarsa min kauni muhammadan urida makkata wajar il madinati ya qablu hadiyata wa yurdu saki sadaqa daga zama wasa sunansa muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa shaqalahu min ismihi li yujillahu fazul arsh mahmudu wa hadha muhammadu a kuma an haife shi a makka ya hijira zuwa madina in an kawo masa abu kyauta zai karba in kuma sadaka ce aka bashi ba zai karba ba zai dawo da ita haka nan ma abin da ya rage a sauran sofinsa da ɗabi'unsa masu girma hamid sai ke faɗa a tarihinsa ina muhammadan annan muhammad sallallahu alaihi wasallam mazkurun an ambace shi a cikin attaura da harshen suryaniyanci munhamin na sunansa a attaura munhamin na da raman mimi da sukunin nuni da fatar ha'i da kasirar ha'i ta biyu sai nuni mushaddada bayanta bayan akwai alifi bayanta ma'anar muhammin na muhammadu hassan basir ya ambata daga kamil abar cewa suna nabi sallallahu alaihi wasallam gurin yan aljanna abdul karim gurin yan wuta kuwa abdul jabbari gurin ma wuta al'arshi abdul majidi gurin sauran mala'iku abdul hamidi gurin annabawa kuwa abdul wahab gurin shaidanu abdul kahir gurin aljanu kuwa abdul rahimi sunansa abdul rahimi addu'ar wasu kuwa haliki abdulhaliki suke kiransa a tudu kuma inda ba ruwa ba abdulkadiri a koguna kuwa sunansa abdulmuhaimini gurin kwarin kasa sunansa abdulgiyasi a wato wajen namomin jeji kuwa sunansa abdulrazzaki muza-muza a taura ko muza-muza a injila kuwa ɗaba-ɗaba takaddi da aka sauka ga annabi ibrahim sunansa aqibu a zabura kuma farugu a wurin allah kuma ɗahe da muhammadu sallallahu alaihi wasallama abinda aka ciro daga tarihul hadis ya ƙare a nan wanda suke bin annabi wanda baya rubutu baya karatu wanda suke samun sa an rubuta shi a wajen an rubuta shi a littattafansu a taura da injila da sunansa da sifarsa yana umartar su da duk abin da yake mai kyau yana hana su daga duk abin da yake bai dace ba yana halatta abin da yake daɗaɗa gare su mimma hurrima fi shari'im daga abin da da an haramta a shari'a su wai harba alaihim alaihim laban suna haramta abin da yake mummuna gare su min almaitati kamar mushewa nahwiha da abin da ya kama da mushe wai rau an mu islam yana ajiye nauye-nauyen su daga gare su yana raba su da nauye-nauye wala galala da tsanance-tsanance allaci kanar alaihim wadda take kansu ka gadil nafsu fi taubati kamar cewa an mutum ya laifi ya tuba to sai ya kashe kansa in yana so a karbi tuba waga da asalin najasati da cewa inda najasa ta taba sai an yanke wajen fallazi na amanu bihi kaga wa'annan da suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam minhum daga cikin su wa nasaru wa azzaruhu suka ji nauyin sa wa nasaruhu suka taimaka masa wa taba'un nuran ladzi unzila mahu suka ba hasken da aka saukar da shi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayil qur'ana suka tsaya suka bi qur'an suka bi ƙur'ani fa'ula'ika masu wannan siffar da aka ambata humul muflihuna su ne masu rabauta ayin masu huna bi hazi sifati ai wanda aka siffanta da sifofin nan da aka ambata fa'izuna masu rabauta ne zafiruna masu cimma nasara ne bin na zati ta fuskar tsira za su tsira min al'ahawali daga baki ɗayan tsarmatuka duniyan wa uhuran duniya da lahira a duniya da lahira za su tsira daga baki ɗayan tsarmatuka Allah ka sanya mu daga masu tsira Allah ka kare mu daga dukkan abin ƙi Allah subhanahu wata'ala ya ban mu da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sanya mu daga
قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون قال الله سبحانه وتعالى من سبحانه وتعالى يتي قل hidabun linnabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana ce da ake fadarta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ce ne da su ata bi hazil aya an zo da wannan ayar a nan wajen daf'a lima yutawahhamu dan ije abinda ta yi a zata daga maganar da aka faɗa a baya annal fauza cewa rabautar nan masu su mata bi ahumin ahlul kitabai ne ya keɓanta da wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga ma'abota littattafan guda biyu a taura ko injila a taura ko injila fa fa da huna sai ubangiji ya fa'idantar da mu a nan annal fauza cewa rabautar ba wai su kaɗai za su samu ba bari abin da yake akwai dukkan wanda ya tsaya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rabauta ta samu gare shi daidai yana cikin wanda da can sun biya suna daga wanda aka baiwa a taura ko injila koko baya cikinsu koko baya cikinsu shi ne aka ce kul ce ne da su ya rasulallah hidabin nabi sallallahu alaihi wasallam magana ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nasu ya ku mutane shi annasu suna ne na jinsi mufradin insanu insanu shine kamar mufradin nasu nasu shi suna ne wanda bai da mufradi a shi a hakikarsa sai dai abin da ya kama da shi shine insanu inni rasulullahi hakika ni dukkan mutane ana faɗa musu cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah zuwa gare su manzanci manzan Allah ta gama kowa a cikin mutane ba wanda yake manzancin manzo bai kai gare shi ba ma'ana kowa a cikin mutane abin ubarka ne da ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi addininsa ya bi shari'arsa sauran annabawan duk da Allah ya aiko da manzannin da Allah ya aiko kowanne a cikinsu ana aiko shi ne ga jama'arsa kadai yadda yake ya zo a cikin hadisi kana rasulu yub'asu ila qaumihi hasatan wa bu'istu ila nasi ammatan da manzannin da aka yi kowanne a cikin su akan aike shi ne ga mutanensa su kadai amma ni an aiko ni ga mutane gaba daya inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai da yawa suka ce a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin aikowa ne har ga mala'iku aikensa ga aljanu daman ya tabbata a nassun qur'ani wa issalafna ilayka nafara min aljinni yastami'una alquran falamma hararuhu qalu ansitu falamma quriya wallahu ila qaumihim munziri قالوا يا قومنا إنا سمينا كتابا ننزل من بعد موسى مصدق لما بين يديه هدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله da za su ce da mutanen su ajibu da iya layi ba idan da ba dan abin aikowa ba ne gare su ba aminu bihi uluhi ilai ana sama da faru na jin faƙalu na sami na ƙura'azan ajaban ya haɗe ilar rushdi fa aman na bi duk wannan yana nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin aikowa ne ga aljanu gaba ɗaya inda yake an aiko shi ga mutane malamai da yawa suka ce ai manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada har mala'iku duk da cewa su mala'iku ba mukallafai bane dangane da cewa su daman ai bayan da za a yi saban Allah ya afku daga gare su tunda su ma'asumai ne la sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaruna la yasunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaruna to amma kuma da aka ce an aiko manzon Allah gare su an yi haka ne dan su kansu a ɗaukaka su a ce sun shiga cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa da Allah ya faɗi wa ba arsalnaka illa rahmatan lil alamin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambayar malaika jibrilu hal asabaka min hadhihi rahmati shay'un yace kuntu haifan na'am kuntu haifan fa amin to ashe abin aikowa ne har da su mala'iku kuma aka ce ai ba ma mala'iku ba duk wani abu wanda za ka ce wannan Allah ne ubangijinsa to ka iya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabinsa ne shi yasa manzancinsa ya gama kenan shi yasa aka ce tun farkon ma annabta bishiyoyi ko duwatsu in zai huce sukan gaishe shi saboda mai ashe saboda abin aikowa ne gare su shi yasa manzancinsa ya gama kamar dukkan halittar Allah ce ne da su ni manzo ne na Allah zuwa gare ku jami'an gaba daya allazi lahum kusamatu lak ubangijin da yake sarautar samai da kasai din nasa ne wato allazi lahu mulku samawati wal ard wanda mulkin samai da kasai yake nasa komai na sama mulkinsa ne komai na ƙasa mulkinsa ne komai ma a ko'ina ma mulkin Allah ne subhanahu wa ta'ala la ilaha illahu babu wani da ya cancanci a bauta masa ba Allah ba Allah kadai shine wanda yake ya cancanci a bauta masa yuhyi wa yumit wato shi allazi lahu mulku samawati allazi dinnan a iya cewa a mahallin raf'a yake wato musa cewa labari ne na muftada wanda yake an shafe shi wujuban wato an yi kaddu ne a wajen na'at yasa na cikin wuraren da ake shafe muftada wujuban kowanne da zila hu mulku samawati wal ta yi kuma a ce a mahallin nasba yake bisa cewa wato maƙuli ne na fi'ili shafaffe amdahu ko azimu ko ujillu allazi lahu mulku samawati wal ardi ta yi kuma a ce a mahallin jarra yake na lahi lahi din wato ya zama a na'ati ne muttasili kenan ke yasa irin wannan yana cikin kalmomin da suka zuwa qur'ani a ce tayo a mahallin rafa ne tayo a mahallin nasba ne tayo a mahallin jarra ne allazi lahu mulku samawati wato ba fa'amin a yuhi wai mai shi ne mai rayawa shi ne kuma mai karɓar rai da abin da ka gan shi rayayye rayuwarsa don allah ya raya shi ne ba wani abu da yake rayayye don wani ya raya shi ba allah ba allah kaɗai shi ke rayawa kuma duk abin da ka ga baya cikin rayuwa wato an karɓi ransa to allah ne karɓi ransa ba allah bayan allah ba wani mai karɓar rai allah kaɗai shi ke karɓar rai fa'aminu billah ku ba da gaskiya ga Allah wa rasuli ku ba da gaskiya da manzansa annabi lumi annabi wanda yake baya rubutu baya karatu baya rubutu baya karatu wanda wannan ɗaukaka ce a duk mutumin da kace wani bai iya rubutu bai iya karatu ba ka faɗa aibi ne a gare shi amma banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kace wani baya rubutu baya karatu ka faɗa aibi gare shi amma banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gamu akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin a bashi annabta baya rubutu baya karatu ya zo a Qur'ani ma kunta tare qawluhu mal kitab wala liman وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك shi yasa wannan an gamu nassi ne na qur'ani wanda ya kore haka ma ya kafirta domin ya yi jayayya ne da qur'ani ya jayayya da abinda malamai gaba ɗaya suka gama a kansa bayan saukar qur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rubutu ko yayi karatu to nan fa aka samu sabani sabanin da yake har ya dawo kace zace mai yawa tsakanin malamai har akwai wanda aka ce ai ya kafurta dan ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ai daga baya yayi rubutu ya karatu malamin nan babba na malikawa baji imam abul walid al baji wannan yana cikin gaggan malaman malikawa malami ne na hadisi malami ne na usul fiqh malami ne na fiqh a yayi littattafai da yawa to shi ya tafi akan cewa ai rashin rubutu ko karatu na manzo sallallahu alaihi wasallama kafin annabta ne kafin saukar qur'ani amma daga baya yana rubutun yana karatun sai wani malami ya ce yo ai baji da ya faɗi wannan maganar ya fita ma daga addini tunda ai an faɗa cewa ba ku tarriman kitabi wala liman an faɗa ba ku tarrimin kalmin kitabi wala tawdo yi littafi baji ya ba da amsa abin ya zamo an samu rabuwa tsakanin malamai wasu suna goyon baji wasu suna bayan shi malamin da ya suna goyon bayan malamin da ya ce ai baji magana da ya ba daidai ba ce in aka duba kamar littafin na tarihin malikawa addiba muzahab za a ga ya kawo wani abu daga cikin irin wannan kace na ce din da ya faru akan wannan magana ko aka duba tafsirin ruhul ma'ani za a ga shi ma ya kawo wani abu daga cikin wannan to kowanne dai a ciki aka tafi a hakikan lamari sai a ga ba banna ba ne kowanne ya kawo hujjojinsa ya kawo dalilansa kuma a iya yin tawakufi Allah shi ya sani bayan annabta bayan sauka da ƙur'ani manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi rubutu ko ya yi karatu ko ko bai ba to Allah subhanahu wata'ala shi ya sani yin rubutunsa ko yin karatunsa ba wai wata ɗaukaka zai ƙara masa ba tunda ma'amnar manufa da gayin rubutu ko karatu samun ilimi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da bai rubutun ba bai karatun ba amma ilimin na farko da na ƙarshe di ya tarar da su ilimin na farko da na wato na ƙarshe kamar dugon kogi dugo ne na ruwa dangane da kogi in aka ce za a kwatanta da ilimin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in aka ce za a kwatanta da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani to fa aminu billah ku ba da gaskiya da Allah da manzansa annabi wanda ba rubutu ba karatu wanda yake ya ba da gaskiya da Allah ya ba da gaskiya da kalmomin Allah menene kalmomin Allah alqur'ani qur'ani eh qur'ani wattabi'u ku bi shi la'allakum tahtadun ko dai ko kwa shirya wato aka yi iltifati daga gaiba aka dawo hidaba annukutatu fa'ida yin iltifatin nan a taudatul ittisal shimfidawa ga kawo sufofin ga kawo sufofin nan da aka ce ya ayyuhan nasu ne rasulullahi laikun jami'a allazi lahu mulku samawati wal ardi la ilaha illa huwa yu'minu anna billahi wa rasulihi nabiyil ummi allazi yu'minu da aka ce allazi yu'minu din nan akai iltifat ba ce allazi a allazi ama uminu billahi wa kalimati wa tabi'uni ba aka ce wa tabi'uhu la'allakum tahtaduna to wa min qawmi musa wa min qawmi musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun a cikin mutanen annabi musa akwai wasu jama'a jama'atu akwai jama'a yahduna da suke dora mutane ya dunan nasa suke shirya mutane bilhaki zuwa gaskiya wuri ya filin da shi suke hukunci fil hukumi suke adalci a wajen hukunci istinaf wannan istinafi ne masu da yake an kawo shi lidabi ta hukumi an na kauma musa don ike zaton cewa ko mutanen annabi musa lam yasul lahum huda ai shirya bata samu ba gare su bal samaru ala rabbani bar sun dore bisa batan su fa da fa azalika aka ije wannan bi annaba arahum cewa wasu a cikin su amana bin nabi sun imani da annabi sallallahu alaihi wa sallam wa mishin zumatun qalilu amma in kadan ka ablan salami kama ablan salamin wa arabihi da ire-irensa an samu wasu dewa a cikin wanda in an kwatanta da yawan su mutane annabi musa gaba ɗaya sai a ce yan kaɗan ne amma kuma su dangane da kansu sai a ce masu yawa ne kamar shi abdullahi salamin din wanda yake yayi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai yan kaɗan irin shi abdullahi salamin din wanda sun imani da annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa sun shirya da gaskiya tunda dai a taura ta zo da bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mai karanta a taura ta hakika ya zama bai ba da gaskiya da annabi ba to taurin kai ne kawai amma ba cewa ba a yi masa bayanin annabi ba sallallahu alaihi wasallama an masa bayanin annabi a cikin attaura kamar yadda nasara in ba su ba da gaskiya da annabi ba su ma zara taurin kai ne shi yasa cikin su an sami wanda suka sallama irin su buhaire ko su bahira da makamantansu wanda da suna kan addinin nasara amma kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana suka ga ya dace da yanda aka sifanta shi a littattafansu suka dawo suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ma a cikin nasaran wanda garin neman annabi sallallahu alaihi wasallama a nan ya shahada a nan ya shahada bayan ya fito daga ƙasarsu ya bar dukiyarsa ya bar komai ya fada halaye daban-daban har ya fada bauta ya zamo shi bai samu bai sa irin ta salman farisi ba a shahadaye a wannan halin a wannan halin to duk irin wannan akwai su waƙaɗa na
وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وقد أنا من يجي من لرب بنو إسرائيل isna ta yi ashirata asibada halin kasancewar su ƙabilu goma sha biyu isna ta yi ashirata ɗin adadin ya zo ne nan mansubi bisa hali asibadan ko tamizi ne ko kuma badali daga gare shi ya zama tamizin an shafe shi akan shafe tamizin akan shafe tamizi wa hasfa tamizin ajis والمعتمد وروده موكدا لا ذا عدد yanda jalaluddin suyudi yake faɗa a alfiyar safari da ko wa hasba tamyizin ajis kala ta shafe tamyizi kama anan kenan an shafe tamyizi asbadan ya zamo badali ne daga isnatai asharata dabilu goma sha biyu ai qaba'ila dabilu umama shi kuma umaman badali ne daga asibada wanda suke al'ummu kuwa al'ummu kuwa wasu babu tafrikatihim dalilin ko tafarruƙihim dalilin rarrabata su ka zalika gida goma sha biyu an naula da yaƙuba cewa yan annabi yaƙub kanu ka zalika su goma sha biyu ne da kullu siffin yanta mil wahidi min kowace gida na banu isra'ila yana danganta ga ɗaya daga cikin 'ya'yan annabi yaƙub wal asbadu jam'u sibd asali kalma asbadu jam'i ne na sibd shine jika dan da da yawa malamai sun ce da sibdu da hafidu duk ɗaya ne kalmomi ne biyu amma ma'anar ɗaya ce haka ya zuwa littattafan luga a rarrabe wasu a cikin malamai tsakanin sibdu da hafidu da cewa sibdu jika na wajen kyamace hafidu kuwa jika na wajen ɗa namiji islam zarar tsari ne na daga baya a lugga ba wani bambanci kowanne a cikinsu ɗan ɗa ana kiransa sibdu ɗan kyama ana kiransa hafidu ana kiransa sibdu hakanan dan da ana kiransa hafidu dan kyama ana kiransa hafidu amma daga baya ne sai ya zama galibi malamai dan ya ne suke kira sibdu kamar masalan jikan ibnul jauzi malamin nan sai a ce sibdu ibnul jauzi ko malamin nan na fara'iri sai a ce sibdul maridini wato dan yar maridini dan yar maridini ne ba dan ɗansa ba to wannan zarar istilahi ne wanda yake daga baya ne ake amfani da shi haka amma ba wai asalin lugga ba ba wai asalin lugga abin yake haka ba wa auhaina ila musa min yau ake zuwa ga annabi musa izistas yau kawo lokacin da mutanensa suka nemi ya shayar da su ruwa ai haye su umira bi kitalin jabbarina ai inda aka umarce shi ya yaƙi mutanen nan masu ƙarfin siya kuwa wa man ma'ahu da shi da wanda suke tare da shi mimani isra'ila daga wani isra'ila wa na ƙaba alaihi musulai ashirin na ƙiba ya zaɓan musu jagorori goma sha biyu na ƙaba wato wannan wanda yake muta'addi to daga babin rarraba ne ko babin nasara wanda yake lazimi to shi yakan zo da ta fuska uku na gaba ko na giba ko na goma ko yana cikin fi'ilai guda talatin a salasunan musallasatu zuhuru wa arsalahu ya aika su su wa'annan zababbin don su je su zo masa da labaran mutanen nan masu karfin tsiya mahulatin suka gano wasu sofi mahulatin mai ban tsoro ba mahamulatin ba mahulatin mai ban tsoro lahun ga mutanen nan suka dawo suka ba annabi musa labari da yadda suka ga mutanen nan annabi musa ya ce su boye daga an kaumihim daga mutanensu kada su faɗa mutanensu amma sai suka yi ha'inci sai mutum biyu ne a cikinsu su ne yusha da kalaba tajabun wannan ya sa mutanen annabi musa suka ji tsoro wato kala rajulani min allazina yahbuna an amalla wa alaihim madulu alaihim albaba zadatuhum fa innahum galibu fa innakum galibuna harrama Allah alaihim duhul alqaryati wannan yasa ubangiji yace ba yanda ma za a su shiga garin 40 sanatan har shekara 40 kala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna filar yayin da mudda ta tsawaita gare su a wajen nan da suka ɗimauce sai kishirwa ta kama su suka nemi shayarwa daga annabi musa annabi musa ya roƙi allah ubangiji ya umarci annabi musa cewa ya daga sandansa ya buga akan sanda wannan dutsen wannan wata ya daga sandarsa ya buga akan dutse ya daga sandarsa ya buga akan dutse wannan dutsen da aka ce ya buga shine wanda ya gudu da tufafin annabi Musa yayin da mutanen sa suka tunce shi bil udurati da cewa yana da udura a mai taushi ne murabba'un mai kusurwa hudu girmansa kamar kan mutum girmansa kamar kan mutum muka yi ake zuwa ga annabi Musa lokacin da mutanen sa suka nemi ya shayar da su fite wajen da suka dimauce anin ridda saka lajara cewa ka daga sannanka ka bi dutsen nan da shi da sandar taka fara raba hu da ya daga sandar ko ya bigi dutsen fambaja satmin husna ta ashirta aina sai da ruwa goma sha biyu ta bubbugo daga dutsen bi adadin asbadi idayar kabilun banu isra'ila a wani waje aka faɗa kad alima kullu unasin mashrabahu kowanne daga cikinsu sun san ina za su sha ruwa kowanne a cikinsu sun san ina za su sha ruwa wa kada alima kullu nasu mashrabu kowanne a cikin jama'un sun san inda za su sha ruwa kowace kabila ta san idan ruwanta wanda yake yake banta da ita wa zallanna alaihimul gamama ubangiji yace muka kawo girgije ya inuwa gare su fete inda suka ɗimauce ɗin nan don ya kare su min harin shamsi daga zafin rana ai sahaba ai girgije ya siru bisairi yana tafiya da tafiyarsu warwaye ulahun billaili kuma in dare ya yi sai ya ringa sako musu haske ya siru na birau'i suna tafiya da haskensa wa anzalna alaihim almanna wassalwa mun saukar masa da mannu da salwa huma taranjabin wa dairus sumana sune taranjabin darba da kuma soyayyin yan shila bida bibin mimi wal kasari sumana ba sumana uba ba kuma sumana ba taranjabin ɗin huwa shay'un hulu wani abu ne mai daɗi kana yanzu alai yana sauka gare su misal salji kamar kankara da take sauka ko a dusa ta kankara da take sauka min alfajari daga sanda alfajiri ila dulu ishamsa zuwa fitowar rana fa ya hudu kullu insanin sa'a kowa a cikin su sai ya ɗebi sa'a guda ya ta amfani da shi har zuwa gobe kuma gairu su mana ko bakanar rihul junubi iska da take tasowa daga kudu ta kasance ta sukuhu ilayim tana koro gare shi tana koro tsuntsayen gare su ya wuce kullum minu ma kafi kowanne a cikin banu isra'ila ya ɗebi tsuntsayen da za su ishe shi kulu min ɗayi ba ta mara zakana ku muka ce da su ku ci daga daɗaɗen abin da muka azurta muku shi ku ci daga daɗaɗen abin da muka azurta muku wa ma zalamuna amma sai suka nemi a musanya musu cewa su dinnan a ce kullum abinci iri ɗaya ba za su jure ba wa in kultum ya musa lan nasira ala da'amin wahidin fad'u lana rabbaka yuridu lana mimma tumitu lahu min bataliha wa qissaiha wa qumiha wa adasiha su ga wanda suke so annabi musa ake cewa da su atastabdiluna allazi huwa adna bil ladhi huwa ku da aka ba ku fiyayye me na ku na cewa a kawo muku koma baya abinda ake kawo muku ba sai kun wahala ba ku ce kun kun fi son a hore muku wanda sai kun yi noma za ku samu haka yi muku daidai eh bi domin sara ku samu gare ku zauna fa inna lakum ma sa'altu za a ba ku abinda kuka nema za a ba ku abinda kuke nema wa ma zalamuna da suka nemi a sauya musu koma baya a maimakon mafificin da yake zuwa gare su suka nemi a sauya musu koma baya kuma ta fuskar sai sun wahala a maimakon mafificin da yake zuwa gare su ba tare da wahala ba wannan abin da suka yi ba zaluntar mu suka yi ba in ji ubangiji subhanahu wata'ala ba Allah suka zalunta ba ai lam sallana minhum zulm bi fi'lin zalika ai wani abu bai sadu ba gare mu daga gare su zalunci bai sadu ba daga gare su zuwa gare mu don wannan aiki nasu inda zalika musayin ba wanda ya isa ya taba Allah ba wanda ya isa a ce ya taba Allah walakin kanu amsalin sai dai kawunan suka zalunta ba wani ba da suka nemi a musanya musu koma baya a maimakon mafifici to ba wani suka cuta ba kawunan suka cuta
وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين وإذ قيل تنين دا أكتيد بنو إسرائيل اسكنوا هذه القرية كزونا أولا قريب ba da hurujihin minati bayan sun fito daga imuwar wato bayan wafatin annabi musa kenan bisa wannan kaulin tunda annabi musa ya yi wafati ne a zamanin da suke cikin wannan ɗibuwar ko annabi yushau a zamaninsa ne suka samu fitowa daga wannan ɗimuwar wani gari ake nufi wasu suka ce baitul maqdisi baitul maqdisi ake nufi su zauna wakila ariha wasu ko suka ce ariha ake nufi wato garin da suke ce masa jeriko wa ga zakaran qaulaini fil baqara an am mufassiru